tuwa iko daidaituwa Allah akan al'arshi wa qauluhu fadar Allah tabaaraka wa ta'ala da yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa ar-rahman Allah shine mai rahama yana daga cikin siffofin Allah ar-rahman mun yoshi baya ko istawa ya daukaka 'alal arshi akan al'arshi istawa musamman in ta zo da tayi ta'adiyya da Allah istawa ala kaza ar-rahmanu alal arshistawa ya daidaita akan al'arshi thumma stawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi duka ta yi ta'adiyya da ala ko to tana da ma'anat ala daukaka da sa'ida takawa da irtafa'a daukaka duk tana da wannan ma'ana ina fatar kun fahimta don haka sai Allah ya ce Allah shi ne mai rahama ya ɗaukaka istawa ai irtafa'a ya ɗaukaka ko kuma ala ya ɗaukaka alal arshi akan al'arshi in gargajiya sai su ce ba a cewa ya ɗaukaka akan al'arshi don yanka ce ya ɗaukaka akan al'arshi wato kenan yana da bukata da al'arshin sannan kuma kaya mai mahalli ya dai a ce istawa da ma'ana istawla ya rinjaya akan al'arshi istawla kaga fassara istawa da istawla fassara ce wadda ko ga ka'idar larabci ba ta dace ba amma haka suka kumumuwa su yi ta to Allah ya maimaita daidaita sa akan al'arshi fi sab'ati mawadi a wurare bakwai cikin Qur'ani haka Ibn Taymiyyah rahim rahimahullah ta'ala yace wurare bakwai ga sunan kuma zai kawo ba na farko fi suratul a'rafi qauluhu fada ce da yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi inna rabbakum lalle ubangijinku Allah shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wannan da ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin yinuka shidda thumma stawa sannan sai ya ɗaukaka alal arshi akan al arshi ina fatar kun fahimta ya ɗaukaka a kan al'arshi. Ta biyu, wa ƙalafi surati Yunus alaihissalam, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi bata da bambanci da suratul a'raf lalle ubangijinku shine Allah wannan da ya halicci sammai da ƙasai cikin yinuka shidda sannan sai ya ɗaukaka kuma akan al'arshi wa qala fi suratul ra'd ita ce ta uku Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh Allahu Allah alladhi rafa'a as-samawati shine wanda ya daukaki sammai bighairi amadin ba tare da wani ginshiki bighairi ba tare da wasu ginshikai tarawnaha da kuke ganin su ba ga sama nan kowa ya kalli sama kaga wani ginshiki da Allah ya sa ya tokare in ma dai akwai shi mu dai ba mu gani nai shine yace tarawnaha to sai malaman tafsiri sun kai sabani to ya nuna shi akwai ginshiƙan mu an ba mu ganin su ko ku babu su wasu sun kace babu su hiddin wasu sun kace akwai su mu dai an ba mu ganin su don da yace ginshiƙan da abin da yafi shine babu wani ginshiki gare ta yace Allah wannan da ya dauki sammai ba tare da ginshiƙai ba tarawna hada kuke ganin su thumma stawa sannan kuma yadda ya daita ya daukaka alal arshi akan al arshi wa ƙala fi suratu ɗaha yace cikin suratu ɗaha wanda ya fara kawowa ar-rahmanu alal arshistawa Allah shine mai rahama wanda ya daidaita ya ɗaukaka akan al'arshi kaga nan duk al'arshi yana ta'adiyya ne da ala wa ƙala fi suratul furqan yace cikin suratul furqan thumma stawa alal arshir rahman fas'al bihi khabira thumma stawa alal arshi sannan ya ɗaukaka akan al'arshi ar-rahmanu shine mai rahama fas'al bihi ka yi tambaya game da shi ka roƙa gare shi khabira shi ne masani ka yi tambaya game da ka yi tambaya game da shi al-khabira shi ne masani wa qala fi surati alif lam mim as-sajda suratu sajda yace Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu cikin yinuka shidda sannan ya daidaita akan al'arshi sai ta bakwai ta ƙarshe wa ƙalafi suratul hadid yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh wurare bakwai kenan da Allah ya kawo istiwa'i ne 'ala al-'arsh dukkan su kuma sun zo istawa tana ta'addiya da ala don haka tana da ma'ana ala uluwi wartifa'i wastiqrari haka malamai sun ina fatar kun fahimta to kaga waɗannan ayoyin da ya kawo suna tabbatar mana da siffa Allah ta ɗaukaka akan al'arishi Allah yana ina yana sama al'arishi in an ka ce yana sama al'arishi ba ana ne yana can bisa al'arishin zanne ko kwanci ko shingide ba a'a ga yanzu a kaddara teburin nan shi al'arishi yana yanzu wanka ga ba sama teburin ga take ba shikenan don haka sai ka wuce al'arishi yana can sama al'arishi ba ana nuhin yana nan zama bisa al'arishi ba abinda sun haka su fahimta kenan to wa qauluhu fadar Allah kuma cikin wasu ayoyi da yace ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya shi kuma yanzu ya kawo siffa ta uluwullahi ala khalqihi daukakar Allah bayan siffa ta ta daukaka ta akan al'arshi ya daukaka akan al'arshi sannan Allah ya daukaka akan halittunsa daukaka uluwullahi ala arshihi yana da ma'ana biyu ɗaukaka ta yi ɗaukaka ta ma'ana da ɗaukaka kuma ta zaki ɗaukaka ta ma'ana yanzu da gwamna da ordinary citizen wahi girma gwamna ya girma ka gwamna ya ɗauka kenan akan sauran talakawan jiha ta ina fatar kun fahimta shugaban ƙasa ya ɗauka akan sauran talakawan ƙasa kaga ɗaukaka ta ta daraja madalla to haka Allah ya ɗau haka ga daraja aka tun da ko babu komi da shi ya ubangiji mu duk bayi muke da mai gida da bawa ababba mai gida shi ya ubangijin ka gani ɗau haka ta ma'ana kenan sannan sai ɗau haka ta zati zatinsa yana ina yana sama zatin Allah ashe Allah na da zati wanda wasu malamai sun musanta a ce zatin Allah amma zatin Allah ya tabbata ai cikin hadisi sahihi hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito ina mutanen nan goma da Annabi ya aika leƙen asirin mutanen Makka an ka kama su an ka kashe bakwai an ka ja uku an ka bautar da su to cikin uku nan akwai guda da ga yakin Uhud ya kashe uban wasu an ka zo da shi yanzu matsayin ba sai ɗayan wanda ya kashe sun ka saye shi to cikin wata mai alhurma na an ka daure shi da sarƙoƙi sai wata mai alhurma ya wuce a kashe shi kun tuno shi to da an ka eh to da an ka zo da shi bayan gari a kashe shi yace ku bari in yi sallah raka'a biyu an ka ce ko raka'a nawa kai yau dai kada kwana lahira to da ya ƙare sallah ba yayi waka ba to ku diba wakan nan ho gani ai ga bakin manzon Allah mun kaji ta ko yace wa lastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi janbin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wanga abu da ya same ya same ni ne saboda zatin Allah fi zatil ilahi wa in ya sha yubarik ala ausali shilwi mumazzai kaga ashe ta tabbata Allah na da zati cikin hadisi sahi don haka ba laifi ne cewa zatin Allah ba laifi bane amma akwai mallaman da sun ka musanta ba a cewa zatin Allah sun mance da hadisin ga to ina yake to shine sai ya kawo ayoyi masu nuna daukakar Allah akan halittunsa bayan daukakarsa akan al'arshi to kuma ɗaukakarsa a kan halittunsa ɗaukaka da ta ma'ana da ta zati zatinsa yana sama sannan darajarsa kuma ta ɗaukaka akan ta halittunsa don shi ne ubangiji mu bayi ne yace ya isa ya kai isa in ni mutawaffika ni mai karɓar rayuwarka ne wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaukaka ka zuwa inda nake ce za a ɗaukaka abu a yi sama da shi ko a yi ƙasa da shi a yi sama da shi to ya ce wa rafi uka ilayya zan ɗauka ka zuwa inda nake ashe Allah na sama sai ya ɗauki isa kuma an ka da yahuda sun ka zo yana mitin da sahabbai ne cikin gida kasan yana da disciples guda goma sha biyu su ne amintattun annabi isa mutum goma sha biyu to da yahuda na son su kashe annabi isa wa sun ka yi amfani da shi ɗaya da cikinsu an ka yi amfani an ka ba shi kuɗi shi ya ba da leakage za a kashe mallami ne akan kuɗi to mi abba a yi ko mi abba a yi ba ma duk mai sun ya cika da yaƙi to ba zai yi amfani da maƙiyanka ba na tare da kai zai amfani shi ya san sirinka shi ya san mabulakka yaushe kaka shiga gida shi haka hitowa da ina da ina haka zuwa da sauransu shi zai ba da target shi kuwa na ɗan abu la yusminu la yughni min ju'in za a bashi ya rasa mutunci ne a bashi abin ya kashe mutunci ne ya zube kuma duniya ta la'ance shi kowa ya san shi yasa aka ce mai Judas the Betrayer ya yi betrayer din Isa to da annabin Allah mabiyi ne yana cikin muqarrabuna amma akan kuɗi an ka bashi kuɗi shi zai bada target a kashe mallami ne a kashe annabin Allah to me dan adam bai iya yi saboda dan adam bai iya yi shi ya zama Allah Aminu Kano Allah shi mai rahama yace ka ji tsoron sharrin wanda ka taimaka ma in ya tashi ma sharri ba iya gara maki da shi wanda ka taimaka ma wanda kun ka zauna ya san su ba ganin wasu kusanci suka amfani da shi su cuce ka kamar yadda wazirin gwando ka cewa yace wasu lallabar ka suka yi su san sabo da kai don ɗaya su san sirrin ka kaji munafukai su duk yadda suka yi su samu kusanci gare ka ba don suna son ka ba sirrin ka suka don in ba su kusa ai ba su sanin wani abu sannan ko ba su sani ba kuma a dai san cewa suna cikin makusantanka wanda an ka sani makusancinka in ya faɗi maga game da kai ya karanta wanda zai cewa ƙaryata tunda an san tare ne da kai to shi a ƙoƙarin da wasu ka yi su liƙe ma kamar kaska amma suna da wani motive wanda baya da kyau in sun ka tashi wurinka sun tafi da kai ai yanzu wanin nan kaza da kaza shi kai aikin mugunta duk su ce ka yi shi kuma tare kuke don haka wanda an nesa yana cewa ƙarya suka yi tunda kowa san su ya san tare an ka san ku kuma ƙarya ta suka yi shi yasa mafi munin maki shine makin da a cikin gidanka ma'ana makin da kake tare da shi mm shi mafi munin don in yayi magana ya karanta mai musanta mai kowa ya san taren ku sannan kuma tarinka da shi ba ɗaukar ba tare ce ta amana ba ɗauka aka yi ta tsakanin da Allah don haka an san ko shi yagga sheri zai tunkuɗe ma don haka ba tsammanin ya jawo ma shi kuma alhali sherin ne to shi an mafi sherin maki to Allah ya tsare mu daga gare su to ina yake to ina To, ina mun ka aji. Ya Isa ya kai Isa inni mutawaffika zan karbi rayuwarka wa rafi'uka ilayya kuma zan dauka kaka zuwa gare ni. Zan dauka ke ka zuwa gare ashe kenan sai to lokacin da Yahudawa an shida da Judas ya ba da target din Annabi Isa don yana yana boye sannan an an riga an yi declaring dine wanted hukumar Yahudawa ya boye sai lokaci-lokaci cikin dare sai ya turo sako mu haɗuri ka za mu yi mitin da su 12 disciples din to sai an ka shirya da shi judas ɗaya da cikin mabiyanai don haka sai an ka ce a ta gidan wane yau gidan wane isa ya ce zai zo gidan wane da daddare shi kenan sai ya ta faɗa mai yahudawa ya ce to ƙarfe tara na dare muna da mitin gidan nan ku zo ɗai ko kun zo za ku same shi kuma haka ya faru an ka don haka da zuwa abu na farko sai sun ka zagaye gidan kaga ba mai iya hita an kasa sojoji sun ka zagaye gida sai an ka ce to wani ya shiga ya gani to wanga wanda ya kuwa kudaranci da ya shiga sai dai Allah ya zu girgije da sama kamar yadda mallan aukar gume ce cikin raddal azani sai girgije ya dauki Isa ya sama da shi to wanga da ya shiga sai sun haga ya ɗebe hito sai sun ka shigo gidan suna shigowa sai Allah ya dauko kamar Isa sai ya samai an ka yace ba ni na ba an ka ce wallahi kai ne sai sun haka shi sun kai crucifying ɗin sun hagicce shi ga icce in ka ce na katalnar masiha isa na maryam rasulullah mun kashe isa da wannan macewa mazan Allah ne sai Allah ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su yi gicce shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu dan uwansu na an kamanta musu da shi sai bayan sun kashe shi sai an ka ce alwajhu wajhu isa fuska kanta isa amma jiki ba na isa ba wadan kawu ba su yi kama da kawun isa ba kaji kuma an riga an kashe shi don haka babu da yadda za a yi Allah ya ɗauki abi ne ya sama da shi kaga ya nuna Allah na ina kenan yana sama bar rafa'ahu Allahu ilaihi a'a Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi yayi ina da shi yayi sama da shi ashe Allah na sama wani wuri Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu alkalmu tayyibu da daɗan magana la ilaha illallah da abin da ya kama da ita su tasbihi su ta duk dai da daɗan magana da magana wanda shari'a ke so ita ce da daɗan magana ilaihi yas'adu zuwa ga Allah yake takawa duk wata magana ta kware karatun qur'ani istighfari salatin annabi tasbihi tahmidi hailala da sauransu duka zuwa ga Allah yake in an ka ce takawa da ina zuwa ina da ƙasa ayi sama shi at takawa amma gangarowa da sama ayo ƙasa shi ko gangarowa aka ce mai to sai Allah ya ce maganganu masu daɗi zuwa gare shi suke takawa suna takawa ne zuwa gare shi ashe yana sama wal amalu salihu haka aiki na ƙwarai yarfa'u Allah yana ɗaukaka shi yana ɗauka shi zuwa garai wani wuri Allah ya ce ya hikaito daga magana fir'auna fir'auna ya ce mu wazirinsa hamana ya ce ya hama numni li sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa'attali ila ilahi musa wa inni la'adunnuhu kadhiba ya hamanu fir'auna ya kire waziri ya ce ya kai hamanu ibn li sarhan ka gina mini bene upstairs la'alli ablugul asbaba ko cewa zan kai ga hanyoyi asbaba samawa ta hanyoyin sammai fa addali sai in yi tsinkaya ila ilahi Musa zuwa ga ubangijin nan na Musa ashe kenan ya nuna Musa ya karantar da Fir'auna cewa ubangijin sana sama ina ubangijin kai ce yana sama to gina min bene in ta can iskan mai a gani da ni da shi waka daukar girma to an ka gina benen kuma Fir'auna ya taka sai da ya kai can upstairs masjid sai an kasa an hakare an kakare na kasa sai ya fado amma dai bai mutu ba don tarihin bai kare ba akwai abin da aka son a yi da shi don dai a nuna bai kaji kaga ya nuna dai aqidar da annabi Musa ya karantar da Fir'auna cewa Allah ne na sama to wa kaga ko Fir'auna ma ya yarda da Allah Musa na sama amma ga malamai ginjima ginjima na musulunci ba su yarda Allah na sama ba to Allah ya shirya da mu wa ƙaunuhu faɗar Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce, A amintun man fi sama'i an yi sufi bi kumul arda fa idza hiya tamur am amintun man fi sama'i an yursil alaikum hasiba fasa ta'lamuna kaifa nadhir a amintun shin wai ko amince ma man fi sama'i wanda a sama wane ne sama Allah to in sun ka zai ce wanda iko ne yake sama idan ka gwada min kalmar iko ciki kai ka ƙara ta tana Qur'ani ƙari man fi sama'i wanda a sama sai ce man mulku hu fi sama'i wanda mulki ne yake sama oh mulki ne sama ɗaya yake kenan babu shi ƙasa kaga wannan dai duka ta shi aka ce ma tawili ga ayoyin Allah wanda Ibn Taymiyyah tun farko yace mana mu ahli sunna ba mu tawili muna karanta su akan zahirin yadda sun ka tawo su ko suna ganin akwai gyare-gyare sai su ɗanyi gyare-gyare haka su cika wani wuri su ƙara wani abu da sauransu tunda sun yi Allah fasaha Allah ya ce a amintun shin kun amince ma man fi sama'i wanda as sama an yakhsifu bikum al-arda cewa ba zai rusga ƙasa da ku ba fa idza hiya tamur sai ga ita ƙasa tana rawarawa kun amince ma wanda as sama ba zai in kun ci gaba da lai ba zai rusga ƙasa kun san rusga ƙasa ko a sa ƙasa ta rusga da ku am amintun ko kun amince ma man fi sama'i wanda as sama an yursil alaikum hasibin ba zai aiko tsakkon kwani gare ku ba irin tsakkon kwanin da an ka aiko mutanen lodu ba da tsakkuwa na bala'i an ka halaka su ba to fa minhum man arsalna alaihim hasiban cikin suratul ankabuti ko an amince ma wanda asama ba zai aiko tsakkon kwani gare ku ba irin waɗanda an ka aika mutanen lodu fasa ta'alamuna da sannu za ku san kaifa nadhir yadda gargadi na yake za ku sani to kaga duk dai ayoyin Allah ya ce ko amince ma wanda asama wane ne asama Allah don haka waɗannan ayoyin suna nuna Allah na sama shi ne uluwullahi ala halƙihi ɗaukaka Allah akan halittunsa su shi abin da waɗannan ayoyin da masu kama da suke karantarwa daga cikin siffofin Allah ke na ya ɗaukaka akan halittunsa kaga ma'anar ɗaukaka Allah akan halittunsa ya kewaye da su yana da masaniya yana da iko shi ka tadabburinsu shi ne ɗaukakat sai siffa ta gaba huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda mu ci gaba ko mu tsaya nan mu tsaya nan ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta mm mm to inda karatun kwarai akai da waɗanga ayon duk haddace su akai ko ina ko cikin kwana an ka tarbe ka me dalilin da kun ka ce Allah na sama sai ka zubo su dai amma karatun dai gashi nan na a yi ɗaya na a ruhin littafi a samu lada yanzu da an hita kamin ma a hita kada ganin an ja waya an buɗe to karatun zai tsaya ko abin za karanta ko wannan littafin shaidan da ka buɗe to Allah ya shirya shi mu kaga abin da mun ka karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu